أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نصرة رسل تجعلني بها شداء ابتنائك ونفعت وانتم ترفعني بها الى اسمائي والحاج واترك نور اوصني بها والمنتمين الي من جور الزائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وتجان البغاة المترددين وشمات الاعضاء القائمين ومن شر الخلائق اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بركم da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abin da zai amfani mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau karatun karatu ne na kawo da makon da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu dama mun ci gaba da karatun inda muka tsaya na alamomin wayan da suke so su haɗa Allah lami lafiya lau ta yadda suke neman har ma su sama mukamin su ya kai matsayin da za su rika bauta wa Allah kamar suna ganin Allah din makon da ya gabata shi ne muka fara karatu a kan cewa mas'aba ta ahalin sunna su suna suna yarda da dukkanin wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su ne wanda karatun ma har muka ɗauki lokaci sosai muna yin bayani akan to su wane ne ahalin sunna a inda karatun mu ya ɗauke mu muka faɗa cewa ahalin sunna su ne dukkanin suna da tarihi guda biyu ahlus sunna shine dukkanin wanda ya yadda sayyidina abubakar shine khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan wucewa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ya ƙara yadda cewa sayyidina Umar shine ne ji masa ya ƙara yadda cewa sayyidina Uthman shine ne ji masa ya ƙara yadda ya ce sayyidina Aliyu shine ne ji masa a matsayin khalifansa na hudu kenan ko ko ka ɗauki wancan sayan tarihin cewa ahalus sunna su ne dukkanin wayanda suka yadda da alkur'ani mai girma a matsayin mataki na farko na tashri islami suka yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin tashri'i na biyu masdari na biyu na shari'ar musulunci suka yadda da sauran abubuwa wanda kamar mutum ba za a kafarta aka kafirta shi ba dan ya aikata wani zunubi ba a duk girman zunubin mutum ba za a kafirta shi ba sai dai a bar shi da sunan da cewa mai sabon Allah ne domin cire mutum a cikin addinin musulunci ba karamin abu bane mai girman gaske kuma ba karamin haɗari yake da shi ba wanda amma kwanciya mariga mun yi karatu mai tsawo mai kuma fadi akan wannan abu yau da idan Allah subhanahu wataala za mu dasa ne inda muka tsaya wanda ake magana kan cewa su ahlus sunna dinnan fa innahum yardawna amma radiyallahu anhu su ahlus sunna suna yadda ga dukkanin wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su shine muka yi magana kamar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda kaga su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da yawa suna da yawa ana kiyasta cewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hudu ba da yake ban kwana ya tsaya gaban sahabbansa ya sun kimanin dubu ɗari a gaban su ya tsaya ya karanta hudu ba ta ban kwana to kaga akwai wasu ma wanda ba sa wurin ke daga kuma wayannan sahabban ayoyi daban-daban sun zo sun yi magana a kansu cewa Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su kai dan uwana fa bari na gaya maka su wayannan sahabban su ne da da su Allah yake magana Allah zai aiko sako zuwa ga annabi da niyyar a isar mu da wa'annan sahabban da sakon ne fa shine mu da zamu zo daga baya sai mu same shi a cikin Qur'ani ko ba su bane da zaran abu ya faru sai Allah ya saukar da aya ya ga mu annabin su cewa ga mu duka wa'annan abubuwan fa gaba daya Allah ya yi shaida akan irin aikin da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi akan sahabbansa yace huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin abinda wannan ayan yake nufi ko ma'ananta shine Allah subhanahu wata'ala yake ni dai Allah nan ni ne na aiko manzo na da shiriya sun wa'annan mutanen da ba sa karatu kuma ba sa rubutawa na san fi ummiyin al ummiyin ma'anar sai na nan da fadi ne yawan gaske to amma al ummiyin da abin da aka yi aka fi jayarwa su ne mutanen da ba sa rubutu kuma ba sa ba sa rubutawa yace rasulan na turo musu babban annabi na kuma annabin da na fi ji da shi shi nake ya zo wurin su me annabin nan zai yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyi na insha Allah menene ayoyin Allah alqur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su in suna ma da wani laifi Allah yake annabi na ya tsarkake su kana da bukatuwan kai wani kokonto bayan Allah ne fada ce wa yuzakkihim annabin nan nawa ya rika tsarkake su wanda nan ba Allah ya ƙara cewa wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma ya tsarkake su kuma ya koya musu wannan alqur'ani ya sanar da su wannan littafi wannan hikma kai ya hada musu ma da hikimomi wasu malamai suka ce hikimomin nan shine tafsirin alqur'ani wasu malamai suka ce a sai ne wasu malamai suka ce a ka'idoji ne ko ko hukunce hukunce kamar farillan alula sunnonin alula nan wannan shine kaza wannan kai kuma dai ne ne Allah ne ya ce wal hikma wa in kanu min qawl lati dalalin mubin wannan ba bai sa Allah ya yi shiru ba Allah ya kara ce maka kai laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara Allah ya ce na yadda da mu'minai wa'inda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a karkashin shi ne duka na yadda da su kalla yawan su ba su ne wa'inda suka fito za su je aikin hajji za su je aikin hajjin nan za su je kuma rakai kafirai suka ce ba za a ji ba inda aka yi sulhu da yiya ka ko san sun fi dubu a ce ko ba haka ba sun fi dubu a ce ko ma nawa ne yawan su Allah ya ce gaba ɗaya na yadda su kai wannan ba bai yi zama ba Allah ya ce kai bari na ƙara biya mu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بلسان ثم رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah ya ce wayan nan wanda suka riga karɓar musulunci ɗan farko farkon nan da wayan da aka zo aka haɗu da su a garin Madina kai da wanda ma za su rika yin koyi da su daga nan har zuwa tashin kiyama Allah ya ce duka na yarda da su dan Allah akwai bukatuwan kai kace baka yarda da wayanda Allah ya ce ya yarda da su kuma in kai haka kai ka tara tana a musulmi kuwa musulunci kare yana da matsala ko ba haka ba Allah ya ce mana to shi ne aka ce su ahlu sunna suna yadda kuma muna ta faɗa ko da an ce ahlu sunna kaka tunanin ala yi da wata kungiya ne a'a in dai har ka yadda sayyidina abubakar shine kalifan manzon Allah sayyidina umar shine kalifan manzon Allah bayan mutuwar sayyidina abubakar kai da cewa sayyidina usman shine kalifan manzon Allah bayan mutuwar sayyidina umar kai da cewa sayyidina ali shine kalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan sayyidina usman shikenan kai ahlus sunna in kai da qur'ani shine littafin ka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune abun karantawa da abun hukuncin ka malamai waɗanda suka ba da fatoyi akan cewa ba za a kafirta mutum don ya aikata wani ƙatoton zunubi ba ta yi cewa malamai da shi kenan kai ahlus sunna ne kada kar a rika wani baka tsoro ana ce maka a kai dan dalika ne kai a kai ne ma ahlus sunna din kai dan dalika an gane wannan ko Allah ya ce mana to shi ne ake magana cewa su ahlus sunna ba sa kafirta ba sa in yadda da wanda Allah ya riga ya yi dama Allah ya riga ya yi kai ake shi kenan magana ya kare ويسبون من سبه الله ورسوله suna zagan ko suna fatanci ga dukkanin wanda Allah ya riga ya fata ko kaga ai Allah ya tsine wa duk mutumin da yake iya cutar da Allah da manzansa Allah ne ya tsine musu a Alqur'ani saboda haka dan kai ma ka tsine musu ba laifi bane an gane ko su wane ne wanda Allah ya tsine musu a cikin Alqur'ani mai girma suna nan hawa hawa ne amma daga ci akwai wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa Allah ya tsine ma Yahudawa qatalahumullahu anna yufakuna ittakhadhu aymanahum jillatan فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما يحكمون إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كبروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون munafikai kuma Allah ya tsine musu kamar yadda wannan ayan da jawo na karshe da suke ƙara nuna mana haka ko sannan waɗanda suke cutar da Allah da manzansa su ma Allah ya tsine musu a cikin alƙur'ani mai girma inda Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina yu'minuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirati wa ajrahum 'adaban muhina waɗannan da suke cutar da Allah da manzan Allah to su ma Allah ya tsine musu haka Allah ya ce kuma waɗanda suke cutar da muminai ba laifin fari ba laifin baki haka kawai a zuwa cutar da kai kuma Allah subhanahu wataala ya ce to abu su bishara da azaba ne da kima da saboda haka dan mutum ya tsine ma irin wayannan ba laifi bane an gane wannan sai da duk da haka abin da musulunci yake bukata ko da yaushe bakin ka sa faɗan abin alheri an gane wannan musulunci yana san ko da yaushe dai bakin ka ya saba faɗan abin alheri shi wancan da yake ta saba wa Allah ta yake ta tsine masa kuma kai ma Allah wata rana sai ya iya jarabtan ka da irin wannan hikimar kuma sai ke yaya idan mai bawa Allah yake nema wurin sa Allah yana nema wurin bawa ne lokacin da ya hango wani yana aikata wani abu na saban Allah to ya mai addu'a Allah ya shirye shi domin shi Allah babu abin da ya gagare shi duk yadda ka ga mutum ya kai da lalacewa ya zama ɗan iska ya zama ɗan ta'adda ya zama ɗan daba to abin da Allah yake nema wurin ka roki Allah cewa Allah ya shirye da wannan bawan na Allah domin banda Allah babu wanda ya sai ya shirye da wannan bawa mutane nawa ne aka san su da kauraye ne kauran su ma a unguwa ake yi amma yanzu Allah ya shirye kayansa ga su nan ba su da bambanci da ladanin unguwa domin yadda ladani zai shigo ya kirawo sallah aka kuma za su shigo masallacin su zauna fita jan karban su kuma ka ga yadda Allah yake yi ko ba haka ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana mutane nawa ne Allah ya ba su ilimi suka yi amfani da ilimin ta mummunan hanya sai Allah ya juyar da amfanin ilimin albarkan ilimin har kwashe shi sai ga shi koma wasu abubuwan da babu sun faɗa Allah mun tuba Allah ka yafe mana wa yuwaluna man man yuwalillah kuma suna jibintan dukkanin wanda yake jibintan lamarin Allah da zaran sun gano cewa kai ma mutumin kirki abun alheri kan ka gaba duk zaman to abokanan ka kai ma ko hausawa suna cewa sai hali ya zo daidai ake yin abuta ko ba haka bane yanzu kai da baka shan giya idan wani ne shan giya ya zo ya ce yana son ku zama abokanai sai ka ji wani da kyar kuma za ka saki jiki da shi abokan ce sai dai ka koma ya sama sama ko ba haka ba domin kada a ganga kana yawo ya ce ake kai ma ka fara shan giya ko ba haka bane ke faruwa idan hausawa sun daidai da ke cewa sai hali ya zo daidai ake yin abuta Allah mun ba Allah ka yafe mana wa yu'aduna man yu'adu Allah wa rasula suna kuma adawa kiyayya ga dukkanin mutumin da yake kin Allah yake kuma kin addinin Allah da manzansa a matsayin ka na musulmi na kwarai ga wani yana cutar da musulunci cutar da musulunci yake yi to ba a da bukatar ka sai kana son shi har ka mayar da shi shine masoyinka ba a da bukatan wannan wa hum muttabi'un la mubtadi'un su suna bin tafarkin manzon Allah ne ba sa kirkiro abubuwa su sa cikin addinin musulunci ba sa yin haka wa yaktaduna wa yaktaduna suna yin koyi da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wala yabtadirun ba sa kuma juya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya wa haula to kaga wa'annan mutanen da aka fito maka sifofin su hum hizbullah su ne rijinan Allah wa ibaduhul mu'minin kuma ba su ne bayan Allah mu'minai kaga yadda Allah yake domin shi Allah yanda ba kana ji ana cewa rijinan sojoji ba ko bataliya bataliya ko to shi ma Allah madaukakin sarki haka yake da rinjinoni daban-daban kaga yanzu an karanta maka rinjina na Allah na mutane ne to Allah yana nan da wasu rinjinoni wanda babu wanda ya san yawan su sai shi kadai in na gaya maka cewa ruwa yana daga cikin rinjinan Allah ba za ka yi ta ba wannan ruwa da kake sha ka yi wanka da shi ka yi tsarki da shi ka yi ba haka ba ba ka ba to shi ma rinjina ne da Allah ba ga Allah ya yi amfani da shi ba ya halakar da fir'auna ko ba ku gani ba yanzu wannan ruwan in Allah ya ga dama ba sai ya sa ya kona mutum ko ba ka bani sai ka ɗauko za ka je wanka kafin ka firka kawai sai hannun boki ya balle mala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a lokacin za ka gano ruwa rundunar Allah ne dan a lokacin da ya zuban maka a jiki ba wanda za ka tuna sai Allah ko ba haka bane yana barewa yana digan ma a jiki kawai sai ka ce mutum ya fanta ma iwu ya ce wayo Allah da yasa ya yi karo da wani rundunar na Allah kuma ko ba haka bane a gani ƙwari da kake gani to su ma runduna ne na Allah Allah yake wurga su ga wanda ya ga dama tambaye manoma su baka labari sai mutum ya yi noma ya yana wa murna kawai sai Allah ya turo kwari hari malam sai kawai zo cinye wannan amfanin gona gaba da tambaye manoma su baka labari mutum ya yi noma ya sa abu ya hujjir ne a ƙasa ya yi shuka kenan sai Allah ya turo wasu ƙwaran su cinye abincin daga ƙasan shi sai a baka da ciyawa kawai a sama wani ko ba yi randuna ta Allah dan baka gane wannan ba kai ba manomi bane ka kalle yanda zuma take koro mutane malam bai taba gani ba malam ka taba ganin zuma na to kai fatan Allah Allah ya hada ku ka kai fata za a ga zuma ta koro mutane duk girman su suna farfalawa a guje malam me yasa saboda rundunar Allah ne ta yanzu amma ga tunan zaka tuni ba ka sha kana jin daɗi kana cewa wannan farar saka ne wannan jar saka ne to amma idan ta juya ba shi ke to haka Allah yana nan da rindina kala kala kala kala kala kala ya danganci wanda Allah ya wurgo wa mutum Allah kamar mai kyau Allah mun tuba Allah kare har ila yau su wayannan bayan Allah wanda suke so su haɗu da Allah lami lafiya lau wanda suke so su kai mataki na suna bauta wa Allah kamar suna ganin sa to suna gode wa Allah madaukakin sarki akan kowane irin ni'ima Allah ya musu Allah mun gode maka alhamdulillah ka ga mu da kake ganin mu yanzu a zauna a wannan masallacin to ba kankanin ni'ima Allah ya mana ba wani na nan yana neman Allah ya bashi irin wannan damar ya iya fitowa daga gidansa ba tare da ya ko sanda ba amma Allah bai bashi ko sai da sanda ko ba haka bane wani ba ma sandan ba ba ya ma samu wanda zai mai jagora ya shirya da shi ya rasa kai ga shi da kanka ta ko ka zo masallaci lafiya ne Allah ya bada lafiya ta kowa haka nan za ka ga wani shi idan ne ma babu amma haka nan kai ga idan ga lafiyar ka gode wa Allah akan shi ka gode da yawan mu za ka ga abinda Allah ya ce kar mu kalla sabon Allah ya shi muke kalli Allah mun tuba Allah da yafi da yawa abinda Allah ya ce kar mu taba da hannayen mu haramun ne su muke tabawa ko ba haka bane ga wani san ya ce a su baya tabawa kawai namu biyan maman shi yake daukewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to aiki ma in ka dauka din kai sabon Allah dan mamanka ta aje naman aniya ta ce ka dauka sai ka ɗauka ba Allah mun tuba Allah ka yafe mana to gode wa ni'ima kama wayi gari ka ganka da rai shi kadai ya cancanci ka gode ma Allah mutane nawa ne suka farka suka gan su a lahira ai Allah ya yawa ne mutum ne ya kwanta bacci to daga bacci na ba mai farka ba sai dai ya farka ya kai shi a lahira kawai mala'iku suna hada hada da shi daga ina take shi daga duniya wane ne ubangijinka sai ga labari malam in baka yi abun kware ba wahala ya to kai da kan waye gari ka bude ido ka ganka lafiya lau ga ta har yanzu a duniya to abu farko da ya kamata ka fara gode wa Allah shi yasa yana daga cikin addu'an taki daga bacci ka ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur a gani ma'anar wannan addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musulmai su rika yi da zarar sun farka daga bacci shine alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana muna gode wa Allah madaukakin sarki wanda ahyana ya raya mu bayan ya kashe mu karamin bacci karamin mutuwa kaka an ce bacci karamin mutuwa saboda in kana bacci za a zo a ta yin wasu abubuwa kai baka san abin da ake yi wani yana bacci har dauke shi za a iya yi a dauke shi daga wannan wurin a maida shi can wurin bai san ayi ba ga yake nan baccin karamin mutuwa ne mala yana mamaki cewa mutum yana bacci a dauke shi a maida shi wurin yana faruwa yana faruwa kai daga gode ma Allah da bai sa ka haka ba ka gode ma Allah ga wani ba yana bacci ɗakin shi ya kama da wuta shi bai ma sani ba bai ma sani ba yana ta bacci shi lafiya lau mutanen mutanen unguwa da makwabta ana ta hada hadan kashe wutan shi bacci shi yake lafiya lau sai da ba ka iya samu aka balla aka shigo aka kwada mai ruwa sannan mala duk irin da ya wuta inna lillahi lokacin idan Allah irin wannan ba karamar mutuwa ba ce ita ma ku shi sa musulunci yake da zaran ka farka daga bacci kawai ka ce alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana mun gode wa Allah da ya raya mu bayan ya kashe mu karamar mutuwa shine bacci ba'da ma amatana wa ilayhi nushur kuma ko mun ci ko mun so wurin Allah za mu koma ko akwai wani wanda ne ya ga ya so ba sai ta a shi bari ya je a hau bishiya baya son ya kai wurin Allah zai yi ba zai yi ba dole dai duk tsufanka in ka mutu wurin Allah za ka za ka je ka ce kila ka fara tsufa bar ka hau bishiya ba ba ka so ka kai ma mutu wannan ba ba ma tsoho ba har yaro karami ɗaukar shi take yi mutuwar ce ba sani da isanta yaron da ke cikin maman shi ma ta kashe shi ina ruwanta ba ruwanta ballantana ni da na kai shekara ashirin ballantana kai da ka kai talatin malam sabu ya ce ani na wuce talatin yanzu sittin nake nema Allah ya wa rayuwa albarka to ka kalle yadda rayuwa ta fi sai da haka Allah ya faɗa a cikin alkur'ani yake cewa wa in tashkuru yardahu lakum idan ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kan abubuwan da ya yi muku sai Allah subhanahu wata'ala ya yarda da ku ko ku je lahira Allah subhanahu wata'ala ya lullunta muku abubuwan da kuka aikata a duniya na alheri Allah ta sa mu a cikin an samu daga Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah la yarda an 'abdi an al-'abdi an ya'kula al-aklata aklata fa yahmadillaha 'alayha أو يشرب شربة فيحمد الله عليها أخرجه المسلم ma'anar wannan hadisin imamu anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle Allah madaukakin sarki yana yarda da bawansa yana yarda ma bawansa da zai dauki loma ƙwara ɗaya ta halal sallaba loma ƙwara ɗaya ya dauke ta ta halal ya sa a bakin ya gode wa Allah Allah ya ce sai na yarda da shi ko ko ya ɗauko ruwa ko wani abin sha da ya same shi ta hanyar halal ya kai bakinsa ya sha ya gode wa Allah Masala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah sai ya yarda da shi kenan me yasa Allah zai yarda da wannan bawan a wannan abincin da ya ci sadaka ya bayar ai ba sadaka ya bayar ba wa za ta amfana shi za ta amfana to amma me yasa Allah kuma zai yi da shi abubuwan da yasa Allah zai yi da shi akan saboda ya ci abinci ya kuma sha abu su ne kamar haka na farko ya nemo wannan loma ta hanyar halal ko ba haka bane domin da ya je ya sato ta ne Allah zai yi da shi Allah azaba zai masa kenan ka tsaya ma kai sana'anka duk rana duk sanyi duk zafi duk matsatsi ka tsaya ka jure ka nemo ta halinka ta halaliyarka Allah zai yarda da kai kaga aiki na farko kenan ba sai aiki na biyu zai sa Allah ya yarda da shi bayan ya ci sai ya gode wa Allah me take nunawa kenan wannan gode wa Allah kenan ya nuna cewa ba wayen shi bane ba dubaran shi bane ya ba shi wannan domin da yake kaiwa ba sai sa rahama ce da falala na Allah ya sa ya iya samu ga wasu can sun fi shi ƙarfi sun fi shi wayo sun fi shi dubara sun fi shi ƴan uwa masu kuɗi amma Allah bai ba su abincin da za su ci ba a wannan daren ko a wannan lokaci ko ba da faruwa ne suna faruwa za ka iya ganin wani yana da ɗan uwa masu kuɗi amma sun fi taimake shi babban ladan ko ba ya faruwa ne ina faruwa za ka iya ganin wani yana ji da ƙarfi da dubara da wayo da komai da cikin wurin sana'ar ta yanda ya da haka nan zai dawo ba a samu ko kuku ba baya faruwa ne yana faruwa to kenan kai da kanka ba shaida ne kaga wani ya tashi a masallaci ya ce wallahi tun safe bai ci abinci ba yanzu ga tila a kan kuma wani zai ce maka ma yanzu magariba ne bai ci komai ba kuma yanzu yana tsoron ma yaya zai koma wurin iyalai da me zai fuskance su ko ba ba taba gani ba ku idan kai da ka sama noma ko har aka iya yin abinci a gidanka abinda musulunci yake nema wurinka duk lokacin da ka ci abincin nan ka gode wa Allah sai Allah ya yi da kai haka nan ruwa da ka sha ko mineral ko minerals ake cewa ne minerals ko ko minerals mineral ka san yi wa dan boko mineral ko mineral ta ɗaya ne mala in dai an gara maganan ka shi ke ko ba a gane ba in an gara maganan ka shi ke nan sako ya je to ko mineral ko wani abin sha ne wanda ta hanyar halaliyanka ne ka samu shi to shi ma Allah sai ya ji daɗi ya yadda da kai cewa wannan bawan nawa ya kiyaye dokokina ya je ya samo wannan abin shan ba ta hanyar haramu to bayan ka sha kuma ka ƙara cewa alhamdulillah to shi ma sai Allah ya ji daɗi sai Allah ya yadda da kai domin mene da ka sha wannan ruwan da kake nunawa kenan cewa ka gode ma Allah da ya baka dama ma ka iya shan ruwa domin wani yana cin a gadon asibiti tura mai ake yi wani ma ta hankin shi ake zubawa ko ba ku taba gani ba ku ya babban ladan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babban ladan yace ya je ya gani da idansa ga mutum nan ana tura masa abinci ta hanci ana tura masa ruwa ta hanci kai da ka iya shan ruwan ko ka iya shan wannan mineral din ko wannan drink din da bakinka babban abu ne ka gode wa Allah subhanahu domin da Allah ya ga dama sai ya sa wannan ruwan ya tsucewa kuma ga shi ka sa shi a bakin naka ka kasa haɗiyewa sai dai zubarwa kuma ko baya faruwa ne lafiyanka lau ba ka sa ruwa a baki kana kokarin ka haɗiye sai ka kware malam dole sai dai ka zubar da ruwan in ka ce kuma za ka hajiye to rashin lafiya ce kaga idan mutum ya yi ta da lokaci ɗaya mace nan saboda Allah bai yarda wannan ruwan ya wuce ba ba sai ga idan mutum ya yi ta ko ku taɓa gani ba ku to Allah ya kare ni kenan duk lokacin da ka sha ruwa ko ka sha wani abin sha abin da ake nema wurin ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah dama kafin ka sha an ce ka ce bismillah in ka sha ka ce kuma alhamdulillah babban malamin nan da ake kiran da suna Sheikh Saleh Al-Utsaimin yake cewa ashakir shi dai mai gode wa Allah subhanahu wata'ala yanalu rida rabbahu yana samun yardan mahaliccinsa in dai har za ka gode wa Allah subhanahu wata'ala to Allah ya yi alkawarin zai yi da shi idan jin halin da ka tsinci kanka ka yawaita gode ma Allah wani yana nan yana neman hakan bai samu ko maka misali ne wani za ka ga inda yake kwana ɗaki ne guda uku wanda suke kiran shi da turanci three bedroom flat sai ga yana cewa shi wallahi wannan wannan ya mai kaza ai ya kamata a ce ya wuce wannan matsayin shi bai san akwai wani yana nan yana neman mai ɗaki ukun nan ba shi a ɗaki biyu yake two bedroom flat yake ai za mu zo kan shi ma shi mai kaga mai wancan guda ukun yana renawa shi kuma mai wannan guda biyu yana neman mai guda ukun sani to shi ma mai wannan guda biyun da yake renawa ba ga wancan yana ci da falo shi kuma yana ta roƙon Allah Allah ka yarwata mana da ni da yara na duka haka muke gwamutsuwa a cikin wayannan ɗakin ci da falon nan da shi da matan nasa da yara mata suna uwaɗaka yaran shi maza suna falo yana sarrafa Allah shi kuma Allah Allah Allah ya yalwata mana mu samu ci mene two bedroom flat sai ta roƙon Allah shi kuma ya manta cewa ga wani can a falle ɗaya yake shi ba ma ci da fara yake ba a falle ɗayan nan kuma a hakan nan suke gwamutsuwa da yara da matan naji da yaran naji maza da mata haka ake kwana garin Allah na wayewa ne kowa zai kama gaban shi to wannan ba shi kuma ya gode wa Allah shi ba domin wani tunda nashi ko ga wani can a gidan haya yake kaga wanda yake gidan haya ai bai kai wanda yake ɗakin shi ne ba zaman kanshi falle ɗaya ba ko ya kai shi bai kai shi domin komi lalaci naka naka ne ko ba haka bane hausawa suna cewa guntun gataranka ya fi tare ka bani ko ni yadda ɗakin ka ya kai ko da akurki ne ka gode ma Allah ya fi ya fi gidan haya wala ya fi gidan haya gidan haya musiba ne Allah ya Allah ya kare mu da gidan haya Allah ya yalwata ma kowa nashi a gani ko to duk yanda ka tsinci kanka a rayuwa to ka sani wani yana nan yana neman irin wannan halin da kake ciki da samu yanzu da ni da kai alhamdulillah mun fito lafiya lau da kafafun to wani yana can a garin asibiti ne ba in kuɗi ne ya fi ni ya fi ka amma ga can a garin asibiti in manya-manyan motoci ne ya bi mu ko ba haka ba ne ake gaya mun ba sai daga cikin manya-manyan masu kuɗin nan ya kai mota ta naira miliyan ɗari uku da hamsin malam moto kwana ɗaya wannan ya kai kuɗin kefananka da za ka yi rayuwanka har ka mutu ba za ka gama cinye shi ba in dai kefanan gidanka ne da kake yi yanzu har ka mutu ba za ka tsara da wannan kuɗin ba nawa ne kefanan gidan naka yake ya wuce dubu biyu ne ai bai wuce ba shefane ba wai ko haɗi ba ba shefane tumatir kayan miya daddawa tattace su ne ne irin wani abubuwan duk ba zai ci dubu biyu ba kai ya yi tsada maka ka shi ne dubu ɗaya ba zai kai ba to wannan miliyan ɗari uku da hamsin a mota ɗaya kaga kai in ka samu wannan kuɗin za ka yi jali za ka samu gida za ka samu motar hawa za ka je maka za ka biya wa babanka za ka biya wa mamanka za ka ma ƴan uwanka da abokan arziki alheri kuma kuɗin bai kare to amma shi sun tsaftawa da bismillah kawai ya kai moto guda ɗaya ta naira miliyan ɗari gida bana tara ka gaba ɗaya ana iya gina shi da siyan filin akan naira miliyan biyu da dubu ɗari biyar shi kenan in dai gida ne na talaka daidai gwargwado to naira miliyan biyu da ɗari da dubu ɗari da ya ishe da siyan filin da ginawa wani malami ma ya ce kai ba zai kai haka ba ko zai kai ba zai kai yanzu irin gidajen mu na karkara malam da ka je ka ba da naira dubu hamsin sai a baka buloti ko ba za a baka ba sai a baka buloti irin unguwannin da aka ɗan samu ci gaba haka sosai sai za ka ji ana kira maka dubu ɗari da hamsin Allah mun tuba Allah ka yafe mu kenan jin halin da kake ciki wani yana nan yana nema shi kuma Allah ya kawo shi yasa Hausawa suke cewa ka gode wa Allah ko da a bakin kura kake domin wani yana neman shi ya fitar da halin da yake ciki a ce kura ta kama shi sai ka ɓantala ma wani hannun na shi ya yarda in dai zai fitar da halin da yake ciki ko ba ku yarda ba ne yanzu misali mutumin da hukuma suka kama shi da laifi dumu-dumu aka zartar mai da hukuncin kisa yaya tunaninka da za a zo a ce mai ka yadda kura ka yagi hannunka guda ɗaya a tafi ka ba za ka kashe ka ba me zai ce zai ce ya yadda tunda dan kura ta cinye hannunsa guda ɗaya bai nuna cewa ya mutu ba ko ya mutu kenan za a je a wannan magani shi kenan ya ci gaba da rayuwarsa idan dan halin da ka tsinci kanka wani yana nan yana neman Allah ya sashi a cikin wannan halin ya fita daga kangin da yake Allah mun tuba Allah ka yafe mu za ka karar da su har ila yau suna nisantan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta su ko waɗannan wanda suke so su haɗu da Allah lami lafiya lau kai ma in kana son ka haɗu da Allah lami lafiya lau to ana buƙatan ka zama haka ka zama to cikin waɗanda suke so su haɗu da Allah lami lafiya lau to in kana so ga wani hali da za su yi shine ka nisanci dukkanin abubuwan da Allah yake baya su daga cikin su akwai kafirci kafirci hawa hawa ne mutumin da ya ce ma Allah shi bai ga wani abu da Allah ya tsine na mai ba wannan kalmar kafirci ne ba ƴan wana kalan sabo ko ba ka bane mutum ya ce shi a rayuwar shi ne Allah ya taba mai wannan kalmar shi ma faɗarsa kafirci ne domin aka fara lissafo abubuwan da Allah ya maka a rayuwa ai suna da yawa ko ba haka ba barin ka kawai da Allah ya yi da ido ya maka komai baranka da yayi da rai ya gama maka komai mutane nawa suka mutu daga jiya zuwa yau Allah kaɗai ya san yawan ko ba haka bane to amma fa wai a cikin musulmai ne aka samu wanda yake shi bai ga abin da Allah ya taɓa mai ba dan Allah wannan yana da hankali kaga faɗan wannan kalman kafir shi Allah mun ba Allah ka yafe mana mu Allah ka yafe mana Allah kada ya jarabce mu da irin wannan har ila yau in kana so ka haɗu da Allah lami lafiya lau kar ka rika kirkiro abin da Allah bai ce ba ka ce Allah ya ce kar ka sawa a cikin addinin ka Allah bai ce Allah baya son haka Allah madaukakin sarki yana cewa in takfuru fa inna Allah ghaniyun anku idan kuka kafirce wa Allah to dama Allah shi ya wadatu da ku dan mutum ya ce shi ba zai yi imani da Allah wato sai ne me zai rage Allah da shi ba abin da zai rage Allah da shi ka bauta wa Allah ko ka ka bauta wa Allah kai ka jiyo domin shi Allah madaukakin sarki yana nan da halittu wanda babu wanda ya san yawan su shi kadai yanzu misali Allah ne da yake da mala'ikun da a kullum sai an halice su dubu saba'in kullum garin Allah zai waye sai an halici wannan mala'ikun dubu saba'in za su je su shiga wani ɗaki da ake kiran shi suna baitul ma'amud kamar masallaci ne haka da sun shiga za su yi nafila raka'a biyu an gama da su ba za su ƙara dawowa ba ba za a ƙara ganin su ba sai ranar lahira wannan dubu saba'in nan sun tafi gobe za a ƙara kirkiran wasu su ma sun tafi da sun yi wannan nafila raka'a biyu sun tafi an gama da su akwai mala'ikan da kuma shi zai ɗiba wani ruwa ne ya fara a cikin takansa idan ya yi girgiza haka ya kakkaba gashinsa haka duk ruwan da ya ɗiga ƙwara ɗaya za a kirkiri wani mala'ika ne idan Allah saman nan kusa ɗaya an ce duk mala'iku ne da kawo ta nan inda mutane suke kare sama ta ɗaya duk mala'iku ne sun cika ta ba ta san kuma sama ta ɗaya ta fi faɗin duniyar nan ba ta bi duniyar nan sai da ka jin mala'iku ne babu wani wuri wanda za ka iya sa kafanka ba sai mala'ika ne a wurin ko da ka dan mutum da ya bauta wa Allah ba me ya rage Allah da shi to idan ka je sama ta biyu ita ma duk mala'iku ne a wurin ko halitta dan adam a wurin ba su da yawa ko shine zaka tarar da annabi Musa ne a wurin ko a annabi Musa yana sama ta shida ne shi nan wani za ka tarar da annabi annabi isa da annabi haya ne a sama ta biyu su ce nan mutane a wurin amma duk faɗin wurin gaba ɗaya mala'iku ne kowa kuma ibada yake saboda haka dan mutum kwara ɗaya ko kwara biyu ko goma ko ashirin ko ɗari ko miliyan ɗaya sun ki bauta wa Allah ne za su nufi Allah da shi akwai wani abu saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa in takfuru yarda wa in Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a wannan ayar da muka karanta yake cewa idan mutum ya kika ya kafirce wa Allah subhanahu wata'ala in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum in ku kafirce wa Allah subhanahu wata'ala to shi Allah matsaukin sarki ya wadatu daga gare ku ai ya wadatu wala yarda li ibadihi Allah ba zai taba yardan mu wani bawansa ya ce kafirci ba kace kuma zaka zo Allah ya saka aljanna ba na da mutun ya zo wuta za a kai shi shine shi wannan babban malamin da ake kira da suna Salih al-Uthaymeen yake cewa hal radiyallahu min ibadihi al-kufr shin Allah ya yarda ya halice ka sannan ka je ka bautawa wani sa kace Allah zai yarda da kai ai Allah ba zai yarda da kai ba na Allah ba zai yi da kai to tunda ko haka ne ka kiyaye ko ba ka ba tunda ko haka ne Allah ba zai yadda ka saba masa ba to ka kiyaye Allah mun shi ba Allah ka yafe mana ina gana abin da za mu yi dauka kenan sau lokacin sallah ya riga ya shigo ba na son mu rika shiga lokuta abin da muka faɗa daidai ina roƙon Allah subhanahu wataala ya bani lada wanda muka faɗa bisa kuskure ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu wali zalika al-qadru alayhi liman mawla wa liman yashir assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan akwai mai tambaya daya biyu uku sai mu yi bismillah baba na'am na tuna ha
amma na da yi kira wani abu da a matsayin kushi ke kushi to an daidaita kenan baba tana da aure a kanta auren wa kuma a kamar ya miji na da kafin ka aure ta ya aka yi zaman to tana yin auren shi a kan kuma sai ya mai da auren shi bayan ga auren ka kai tunda kai ai baka rabu da ita ba Allah ya ce mana gaskiya dole ne
Thank you.
Allah shi kai Allah shi kai yanzu sai an je lahira shi kenan ya Allah ya saka da mu sai an je lahira wani shari'a Allah ya ce mana Allah ya kare wani tambaya yana ganin za mu yi addu'a Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين